بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل أملكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل والله خير الحفظ وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير sun dawo gida daga wurin awo sai suka gaya mu sarki irin abubuwan da suka gamu da shi na karimci da mutunci cewa dai an cika musu awo yadda duk ya kamata sannan kuma ya girmama su matuƙar girmamawa amma akwai haɗari don ya ce dole a kawo mishi ɗan uwansu guda da ya rage in ba haka nan ba ba zai sake ba su awo ba ba ma zai bari su shiga ƙasa ce ba don haka ana so dattijo ba da bunyaminu in za a koma a koma da shi to an ce wanda maciji ya sara to in ya ga tsumma sai ya kewaye ba zai taka su ba don haka tunda ya sai da aka yi mai ga yusuf to zai tsammanin yanzu ma wani makirci ne za a fi shi ga bunyamin to sai tuna musu in sun mance ba wani amincewa da zan muku game da bunyaminu sai kamar amincewa da ne muku ga dan uwa na yusuf kuma kun sani na sani abin da ya faru ga yusuf da haka ni ba zan ba da wannan yaro a tai da shi ba suka ce to lalle ko ba a bari mu koma garin nan balle mu samu abinci to dai aka matsa sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi ya ce to allah shi ne mafificin mai kiyayewa kuma allah shi ne mafi rahama duka masu rahama ina fata haɗin shawara ta ba za ku da shi to Allah ubangiji kare mu da shi ya dawo da shi lafiya to ba kai ƙarshe ba dai sai suka ce suka buɗe kayayyakin da suka zo da su mamaki sai ga dukiyar da suka tai da ita ashe ba a karɓa ba an mayan musu da abusu to kaga an ƙara musu nauyi sai suka ɗauko suka dawo wurin uba suka ce ya baba me muke nema na karanci wanda ya wuce abin da sarkin nan ya muna ka ga banda abin da man baka labari yanzu ma ga kuɗinmu ya mai kai muna ga baki ɗaya saboda mu samu ƙarfi da su kuma mu samu yadda za a yi mutai da ɗan uwanmu da ƙarin raƙumi guda kaga sai mu samu ƙarin awo inda da za a ba mu raƙumi goma yanzu ku za a ba mu kayan raƙumi goma sha ɗaya kuma kaga wannan zai ba mu dama ƙara kiyaye ɗan uwanmu ga kuma ƙarin samun abinci ya ce wannan awo abu ne mai sauƙi da haka nan muna fata cewa ka yadda a ba mu yaron nan ba za mu yi wasa ba za mu dawo maka da abinka قال لنرسله معكم حتى توتون موثقا من الله لتاتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل تو an ci ƙarhin annabi yaƙo ya ce to ni dai duk da na yadda amma dai ba zan sake shi tare da ku ba sai kun sha billahi lalzi la ilaha illa huwa za ku kiyaye man shi kuma za ku dawo man da shi in ba dukkan ku kun ka mutu ba to zan ga ɗana sai kun ba ni alkawali daga Allah shi ne ku rance da Allah za ku dawo man da shi illa an yi haɗa yukum sai ho in an kewaye da ku duka bi an ta mutu aw tuglabu fala tadiqul itiyana fala tudiqul itiyana bihi sai ku rance da Allah za ku dawo man da shi sai ho in don kun mutu ko ku an rinjaye ku ya zan ba za ku zuwa da shi ba ba a jabu ila zalika suka amsa mishi kowa ya zo ya rantsuwa to shi bawan Allah da ka ce mishi Allah to ka gama da shi da Allah zai amince ba da kai ba abin da ya sa shaidan kenan ya rinjaye Adamu rantsuwan nan da shaidan ya yi to shi Adamu sai ɗauka cewa ba mai iya rantsuwa da Allah kan yaudara ko kan ƙarya to haka shi ba annabi Yaqub tunda dai sun rance to sai su da Allah ai Allah ba a yaudara ce kuma duk abin da aka yi shi Allah yana ɗaukan matakin da ya dace falamma atahu musiqahum da sun ka bashi kullum alƙawalin su da wannan suka rantse da Allah ƙala sai ce to yanzu ba da ku nake ba Allahu alama na ƙulu wakil Allah shine wakili na shine wakilin ku mai shaidan mu akan abin da muke faɗi na amince ma Allah Allah nan da kun karance da shi to ina fatan ya sa a ta lafiya a dawo lafiya wa arsalahu ma'ahum shi kenan ya sake shi tare da su wa qala ya bani ya la tadkhulu min babin wahidin wa dakhulu min abwabin mutafarriqa wa ma ughni ankum min Allah min shay in al-hukmu illa lillah عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون annabi yaqub ya amince ma yaran nan bayan sun rantsuwa ya saki bunyamin tare da su kaga shi yasa ake cewa tsakanin ɗa da mahaihi sai Allah ba ruwanka illa in za ka shiga shiga da niyyar gyara amma in ka shiga da niyyar ɓanna to kunya za ka yi saboda shi ɗa jinin zuciya ne to kada ka ƙara ga cewa a yi haƙuri a yi addu'a Allah ya shirya babu komi duk taimakon da za kai taimako ne na shirya a shirya tsakanin ɗa da mahaifi amma in ka ce ka ba da gudunmawa don ganin rashin kirkin yaro ya yi yawa to ƙarshen tafa shirya za su yi don son nan na nan laihin nan ne kawai sama da laihin ya kau son nan yana nan haka nan uba duba da mutum ya kawo ma ƙorafi kan babai da akwai ƙorafi akwai wasu tsahi hitina su ta ɓaci da kuma butulci da rashin gode ma Allah da matsa maɗiya in dai ka ga dai akwai kawo ba ni yi kaza to ko da ya kawo ma ƙara kada ka ƙara ga cewa ya haƙuri mahaifinka ne ka yi haƙuri mahaifinka ne abinda kai ke iyawa kai mai wanda ba ka iyawa ka lallashe shi ka yi mishi wayo to in ko ba haka nan ba in kashe da kai ka ji kunya haka tsakanin miji da mata haka tsakanin dan uwa da dan uwa kaga duk abin da an ka gama ga annabi yaqubu ya shirya da diyanai kuma ga shi har tausan su yaka gani har da wasici zai masu suna ba da labarin cewa wani yaro bai jin magana ran nan yabba uba ne haushi uban ya kama shi ya yi ta ba shi kashi ya yi ta ba shi kashi ya yi ta ba shi kashi Allah ya taimake shi ya kuce da ƙyar sai ya kwashe danni uban ya bi shi cikin gidan makwauta can shi mai gidan makwauci sai ya tare yaron nan da ya tare sai ya jawo shi ya dawo da shurin mahaifi ne an ka ci gaba da ba shi kashi Allah ya kowa ba shi sa'a ya kuce ya kuce ba su duka su biyu da ya famfara da gudu sai ya baggarin ma gaba da ya ban ma ƙasa ya tafiya ce ba su inda yake ba an yi bida an gaji an yanke da cewa ya halaka rannan sai wasu 'yan garin sun kace can inda yake ashe ba Allah ya sa ya yi kuɗi ya zan babban mutum sai an kyauta da magana a su wane ne a wane ne kana nan ya ce ina nan abin da ya fara tambaya ya baba na wane lafiya lau ya wane ya wance ya wance lafiya lau ya musu alkhairi da za su koma sai ɗinka tuwahi set biyu kuma iri guda sai ce musu wannan na mahaihina ne da kayan da kuɗin da komi ya ce an ce a kaiwan baba wannan daidai wannan da komi da kuma ce a kai ma wannan makocin baba tsohon nan da ya rike shi ce a ce musu na gode kuma insha Allah in na samu dama zan zo ganin gida shi kenan an ka taho ana ta mamaki aka zo wurin mahaifi ne ai mun gawa ne ka lafiya ake lafiya lau aka ɗauko kaya biyu aka ce wannan ya ce naka ne wannan ku ya ce a kai ma makocin kawa ne yana gaishe ku insha Allah tun da gani gida za a dinga samun sako kuma zai samu dama ya zo uba ya murna murna ta cewa ɗana bai halaka ba kuma ga alkhairi sannan cewa bai lalace ba ya anshi kaya ne aji sai ya ɗauki kayan makoci sai ya zaga ya sallama da ya fito sai ya ce mishi gashi in ji babban maƙiyinka a'a babban maƙiyinka ya ce wa babban maƙiyina ce a wani mana da kan rike kaso in kashe kaji wata magana wai ashe tun sannan laihin makocin yaka gani dan me zai rike mishi ɗane ya halaka ai ɗan makoci ba ɗane ba ne to dan me shi nashi da Allah ya bashi wai makocin ga zai taimake shi a halaka shi ce gashi injin babban maƙiyinka wa ya ce a wada da kaso in halaka to Allah bai halaka shi ba gane ce a kawo maka to kaga shi wannan ai sai ya kwata kes to haka yake kaga lokacin in zaidu ya kawo karan matar shura alaihi salatu wassalam sai ya ce amsik alayka zawjaka wattaqilla rike matar ka ji tsoron Allah to tsakanin mata da miji da tsakanin ɗa da uba da ɗan uwa da ɗan uwa kakka ƙare cewa ku dai ku ji tsoron Allah a daidaita wanda aka ga cewa rashin kirki ya tuhili a ja hankalin shi ba daidai ba ne ka riƙa yin haka kai kuma ka yi haƙuri shirya zai yi kai kuma ka yi haƙuri in yanzu ya rasu ina za ka samu wani uba ai shi kenan ka yi haƙuri to kar ka ƙara da hakan amma wai ka sayi faɗan kai ta haɗa kai ta haɗa haka ce kai wani abu to kai haka laifi ta ga dai yanzu annabi yaƙub duk da cewa baƙin ciki ya makabtar da shi kuma bai taɓa mancewa da yusuf ba amma dai yanzu an shirya shi da su har gashi yana kiran shi yana kiran cewa wa qala ya baniya ya ku ƴaƴana la tadkhulu misr kan ku shiga misr da min babin wahidin ta kofa guda saboda ai yada uba ka son dan farko haka ya ka son na tsakiya haka ya ka son auta kai hasali ma sai ga ma wanda ma bai da kirki kamar ai hiso ne ba hinso bane tausayi ne da rahama da kullum ka zo a ce a rabu da shi sai ya maka laihi amma kai za a faɗa to yanzu in ka kore dukiyarka gidan dukiyar waza shi kai haƙurin da za ka yi mishi waza mishi wannan haƙuri a tausai ne ba son shi an ka yi ba tausai ne aka ci ta yi to da haka ya ce musu ya ku ɗiyana da yusuf da su duk ɗiyana ne kuma duk yana son abu ne kuma kaga ba inda allah ya ce ku so ɗiyanku a'a saboda allah ya halicci uba bisa ga son ɗa haka yake bai ce ku tausaya ba Allah ya yi uba bisa ga tausan da ɗiyan ne shawara kai aka ce ku ji tsoron ku ji tsoron Allah ku tausaya ma iyayenku ku ji kansu wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani sagira ba kan mamaki duk da mahaukaciya tana son ɗiyanta bari in mahaukaciya ta haihu ta ka ce kana son ɗauke jaririn ka ga bala'i sam za ta koma maka wata irin zakanya ce wata mata nan garin ta haihu ɗiyanta biyu da namiji da mace to duk tana son su amma ta hasa yan mace na ya uwarta kenan ga halitta don haka abinci ta ka ba su tun ba su isa ci abinci ba a ba su abinci a yi musu wanka ita ɗaya a yi mata kwalliya hoda da jambaki da gazal da komi to yawan abinci da ta ka ba su sai yan ɗaya ta fara mutuwa can da baya shi ba ɗan guda ya mutu a to ka tura ma jariri to dole ya mutu amma ai so ne to da haka mahaukaci ba so ɗane balle mai hankali dai ita kaga mahaukaciya ba ta hangen za su unhwane ta nan gaba amma kai mai hankali za ka so shi don ya unhwane ka nan gaba kila to don haka tsakaninmu da 'yan uwanmu a sai da za a iya nasiha duye da kai bakin ciki da lalacewa to uba ya hika miji da mata sun hika jin zahi kuma akwai wani sirri da kai ba ka iya sani haka ɗan uwa da ɗan uwa kaka shiga cikin zumunta kaga gyara kake yi ka azamo wani lehi a'a ƙarshe za su shirya sai a bambe ka daban ce wasu yara su biyu suna faɗa to sai ƙaramin shi da hitina an kai rabo an kai rabo ya ƙibari sai shi bai raba faɗa sai ya kwamci ɗan ƙaramin yaro mari sai wani ya ce ah da za ka maran man ɗan uwana ai billahi sai an ka bar faɗan an ka dawo faɗa da shi wanga wanda shi ka rabon faɗa to zumunta kenan ya ce ya baniya ya ku ƙananan ɗiyana la ta da hudu bisa da min babin wahidin kar ku shiga bisa da ƙofa guda wani hudu mina bawabin mutafarrika ku shiga misra daga ƙohohi daban-daban liyan la ta su yi saboda kada maita ta same ku a ce ka waɗaga su goma sha ɗaya haka duk ɗayan mutum guda ne kowane tubarkalla to ka ku yi haka nan sai kuma da ba sai ya ga cewa matsayin shi ya wuce nan ya zai ji tsoron maye shi da annabin Allah sai ce wa ma'ugu ne an ku min Allahi min shay'in na sani ban wadatar muku da komi daga kaddara ta Allah subhanahu wataala amma dai wannan nasiha ceto ne kawai da tausayi ina tausayin ku ne inal hukum na tabbata hukunci bai tabbata ba illa lillahi sai ga Allah alaihi tawakkaltu da Allah na amince gare na dogara wa alaihi falyatawakkal mutawakkilun duk masu dogara su dogara ga Allah in ka dogara ba ga Allah ba ka zama mushriki yanzu ko da corona din nan duk abu da za a ɗauka matakan tsaro yana da kyau to amma a sani inil hukumu illa lillah hukunci na Allah ne kafin corona ta zo Allah ya yanke za ta zo lokaci kaza zuwa lokaci kaza kuma ya hukunta mutum kaza sai ya mutu da corona kuma mutum kaza ba zai mutu ba ba mai iya kawo ta kafin lokacin ba mai iya kawo da ita in lokacin bai yi ba sannan duk wanda Allah ya hukunta mu mutuwa ba wanda ya sai hana shi mutuwa da corona wanda Allah bai hukunta mashi ba wanda ya sai ya kashe shi da corona to in ba za a yi matakai a ɗoka cewa an yi ne don Allah ya ce a riƙo da asbab amma ba wai a dogara ga asbabun ba kai ka san in riƙo da asbabun na hana mutuwa da corona Italiya ba su mutuwa Amerika ba su mutuwa faransa ba su mutuwa duk da saudiya duk da ba su da dubarar kirkiro abubuwa na rayuwa da kansu sai dai su sa imajin suna da dukiya ko su da ba su mutuwa to amma yanzu inda da nan ta faru can za su dame mu a zo a jirge mana mutane a jirge mana makamai a jirge mana mai a kwashe arzikinmu da su za su zo su cika mana ƙasashe yanzu to su can su ka mutuwa abu kamar wutar daji to ashe kaga ɗaukan mataki bai hana komi rashin ɗaukan mataki bai sa komi inil hukumu illa lillah ba mai hukunci sai Allah to amma kuma ba za ka yi kwance ba da Allah ya ce wallazi na jahadu fina lana hadiyanna musulana wa inna Allah la ma'al musini duk wanda suka yi kokari cikin nema don su samu abin da ke gare mu za mu shirya da su hanyoyin samun abin nan kuma Allah yana tare da masu kyautatawa ta haka nan daidai ne a ɗauki mataki amma a san a dogara ga Allah ba ga matakin nan ba shi ne kawai maganin corona duk da cewa har yanzu kai baka ga gwamnatocinmu sun ɗauki matakin a tara malamai ba a yi masu bayani ba a tara malamai kai in bala'i ya zo na alloba a mi Allah ya ce a yi Allah ya ce ai kaza ai kaza ai kaza to wa zai yi za mu tashi tsaye mu yi ko kuma ga abin da za ku yi har yau ni ban je kuma sai dai a ce ai ta addu'a to ai ta addu'a in an kira malamai cewa za a yi a rufe masallaci a bar zuwa jami'in sallah a abaccin kaza kasuwa a yi kaza amma dai a tara malamai tsakani da Allah idan alloba ta faru mi Allah da annabi ne alaihissalam sun ka ce ayi maganin da Allah da annabi sun ka ba a yi unhwani da shi har yau wace gwamnati ko saudiya ta yi unhwani da wannan ba ta ba cana ma da abin ya faru can ma da aka cewa ba Allah ai an ga shugaban ƙasa da kai ne yana shiga masallatai yana shiga wurin wasu ibadu na coci da sauransu yana roƙon a cewa don Allah a koma ga Allah da suka bauta shi bai imani akwai Allah ba amma dai tun da su sun imani akwai Allah kuma korona gaba a ko ganinta balle a faɗa da ita ba ta ga masu ilimi ba to Allah ya zo ta wajen ilimin kimiyyar da yake ya gajiyar da dukkan ɗan adam ya kasa kimiyya ce tun a suna shiga lab su ƙirƙiro rashin lahiya ana shiga lab a ƙirƙiro maganin rashin lahiya to yanzu a shiga an shiga an shiga to a fito da magani babu hayyo babu rigakafin corona hayyo babu maganin corona an ta kama hayyo ba a ma san mi a corona ba sai dai alamu da kuma cewa a mutu to ai inda gaskiya ne da yanzu irin da amerika da rasha da italy da faransa suka damu suna ta mutuwa haka sai ka ce an sa maganin shelto ga sauro ai da yanzu an samu maganin rigakafi da maganin in ta kama amma babu to a koma ga allah shi shi shugaban china ya yarda cewa akwai allah to amma mu da mu ga yarda ba ko ko da mun yarda in mun yarda har yau wani mataki Najeriya ta ɗoka da cewa an tara malamai irin yadda Abace ya yi. Ai Abace ya tara malamai ba shawara ba, ƙur'ani ya ce a yi sauka dubu kaza, dubu ɗari kaza, Allah ya ba mai ta ba, samu hita ba. To har yau wani shugaba ya kira malamai ya ce a ce a yi addu'a. Su kuma malaman da a kusa ga gwamnati in an kira su sai ka ji an sa wani cewa sai an ba da kaza ko ko tsammanin kaza suka so an ƙi kiransu to su kuma maimakon can wurinsu a ba su dama ko wani malami ya je ya ɗauki matakin tasan Allah wurin Allah shi kawo da kurora ɗin ga duk ba shi ba ne sai dai a baza ma'aikata in an ga mutum waje a kama a bugi in an ga mutum a kama a bugi haka nan aka yi tana cikin gida suna cikin matsuwa kuma in sun hito kuma a kama a bugi amma ba a lura da cewa Allah shi da ya kawo ba shi ka iya ɗaukewa da Allah ya so kun faifin hani in yanzu Allah ya ce corona an gama an fa gama ba sai ya ta ya ɗauko makamai ba ba sai ya ta ya ɗauko likitoci ba ba sai an kawo magani ba a bari kawai an bari shi kenan da haka inil hukumu illa lillah Allah ɗai adda hukunci hukunci ya tabbata ga Allah alaihi tawakkaltu annabi yaqub ya ce gare shi na dogara da shi na amince kuma ina jan hankalinku wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun kaga ai ga tsari zai ce falyatawakkalul mutawakkiluna alaihi amma sai balaga taqdim da ta'khir gare shi dai ya kamata masu dogara su dogara dan shi dai an matabbaci duk abin da ka dogara ga wani ba ga Allah ba to kamar ka zamo jaha jaha ya zo yana ta biɗa kuɗi cikin daji ya ta ya gina nan bai gani ba ya gina nan wacce shin wai jaha wagga wahala da haka tun da sahi ya ce wallahi kuɗi ne na samu da yawa to na aje nan na ɓoye saboda in na buƙata in zo in ɗoka don in yi larura larura ta zo na rasa inda na aje kuɗin nan sai ce to ai kai jaha in an rufe kuɗi daji alama aka sa ya ce a to ai na sa alama kasa alama yi wata alama ya ce sanda nake gina nan girgije ya more inuwa ita alama da ne sai lokacin girgije ya mace to ai kai girgije ya more inuwa ai alama banza ce ba ta tabbata to haka irin haka ne shine shine wayo na banza gare shi duk abin da ka dogara gare ba Allah to abin nan babu shi to in ka dawo sanda zai umwane ka babu shi ba to babu ta taba umwani dan babu ta don haka a dogara ga Allah duk matakin da za a ɗauka a riƙe shi zahiran amma dai baɗinan a koma zuwa ga Allah ƙara lahum yaqub yaqub yace la tadkhulu min babin wahidin kakku shiga misra ƙofa guda yuqalu haula'i ahada ashara rajulan kulluhum kamilul khilqati min rajulin wahid sai kaji an rika cewa waɗannan su goma sha ɗaya mutane cikakku haka kowane isasshe kuma da ubansu guda to wannan lafazin da aka yi to maita ce sai a halaka ku liyan la tusibakum al'ayn saboda kada maita ta kama ku ba da zalika bayan yayi musu wannan gargadi ta daraka sai ya riski anna zalika shafaqatun minhu walakin la tuguni shay'an wala yadur illa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya riski ce ah to ai wannan dai tausayi ne kawai amma ba mai wadatar da komi sai Allah wannan abu ba zai wadatar da su ba dan ba mai cutarwa sai Allah kamar da ba mai amfani sai Allah subhanahu wataala wal haqqu anna al abda yatawakkalu ala Allah wa huwa al fa'il al mukhtar abinda gaskiya kai bawa ka dogara ga Allah kawai saboda Allah shine mai aikatawa abinda duk ka gani kuma shi ke da za'in ya abin da ya kai ba mai sa Allah ya abin da Allah bai tashi ba akwai hadisi kudusi Allah ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam da za ka tsaya kana addu'a da sunan da ya kowane girma gare ni jibril na cewa amin ce ba ku isa ku sa ni abin da ban tashi ba ba ku isa ku hana ni abin da na tashi ba ji annabi muhammadu alaihissalam yana addu'a jibril na cewa amin an yi addu'a da sunan da ya kowane girma ga allah duk asbabul ijabata sun haɗu to amma allah ya ce ba ku isa ku sani abin da ban tashi ba ba ku isa ku hana ni abin da tashi ba to addu'a da aka yi kawai shari'a ce biyayya ne ga allah ibada ce allah ya ce a yi kayi amma ijaba tana ga hannun allah ya ga dama ya ansa ya ga dama ya kansa in ko ba haka ba kahin a halice ka wace addu'a kai Allah ya halice ka kai sarkin addu'a da Allah ka ansa wace addu'a kai Allah ya halice ka yanzu wace addu'a gare ka wadda Allah bai kashe ka ba wace addu'a ka kai kana samun rayuwarka ta ci gaba da iska da ruwa da biyan bukatar ka da kuma duk addu'a ce hake yi ko me za ka sai ka tsaka yi addu'a ko kuwa haka yau kake gani duk da ƙarin tsawo da ka kai wata addu'a haka wa Allah ta ƙarin tsawo za kawai addu'a abu ne kawai na shari'a Allah ya ce a yi kuma Allah na hushi da wanda bai roƙon shi don ya gwada kamar shi ma ya wadata bisa ga abin da ga Allah shi yasa in kai sallah ka ki tsayawa kai baqiyatu salihan ka ki tsayawa kai addu'a da an ɗaga sallah ka zuwa sama sai Allah ya ce shi bai da bukata da ni balle ni ku jehoi da sallah ta sai a jeho ka da sallarka Allah bai an sa sallar wanda bai tsayawa roƙo Allah bayan ya gama sallah dan ka bai da abin kenan kamar Allah shi adda bukatar kai sallah kai baka bukatar komai ga Allah sai ta ajiye ka da sallarka to haka muna addu'a kawai imtithalan dan kama horon Allah amma ba wai dan Allah na nan na jira sai addu'a ba ta zo sannan shi kaza ba والحق أبن الجسكيا أن العبد يتوكل على الله فهو الفاعل المختار ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أما كما kada ka sai ka yi ƙaramin sanya ƙuƙumi e, shi shari'a ba ta kau da haƙiƙa haƙiƙa ba ta kau da shari'a misali akwai wani wanda an kai bai zuwa gona cewa ne ba ka noma ce kai ko ba ka cisan duk da cewa abin da ka za shiri ta aka zuwa yi a to ai sai ka ga ba noma ka ci da mutum ba to amma a zuba zuwa a gani Allah ya riga ya sa koshi da samun abinci cikin noma ko ko kasuwanci to wanda ya ƙi ya karya ƙa'idar da Allah ya aji duniya a kanta akwai ƙa'idar da yake Allah ya aji duniya a kanta kuma an gama an wuce wurin duk wanda ya kaza kaza ne wanda ya kaza kaza ne to da haka kakkacewa babu maita tun da ai sai Allah ya ga dama ka mutu ka mutu a sai ya ga dama ka mutu haka mutuwa amma akwai wani kuma hukunci da ya yi na wanda ya kaza to Allah ya ga dama ka mutu nan ganin aka yi wani irin miyagun malaman nan gobe da nisa wani ya taka shi ba daidai ba ya ce wane gobe mutuwa za ka yi ta kai abin da za ka yi gobe kana mutuwa sai ya ce Allah ɗaya a haka nan ya ce oh yau ga mutuwan banza da Allah haka wasa Allah ɗaya haka nan Allah abokin warginka ne shin ka san Allah na iya kashe ka ce yi to gobe Allah kashe ka zai wallahi kuma ya mutu gobe to wa kashe shi Allah to amma ga zahir wa kashe shi gobe da nisa da haka akwai irin wannan dole ka yarda da haƙiƙa ka yarda da shari'a duk abin da ka ji an ce bai da kyau to bai da kyau abin da ka ji an ce haɗari ne haɗarin wani shine shehu ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'ainu haqqun maita gaskiya ce shine wai bature bai da shi wai kandun baka shi bature bai ta akwai maita ba kuma abun bakin ciki kotunan alƙalai sun yarda da cewa babu maita amma sun yarda akwai kandun baka to maza Allah ya ce akwai maita bature ya ce a'a ba maita to amma kuma yana ganin ana ta mutuwa kuma an ƙetare mutum ya tashi in an yi wani abu na mai ta kuma ya tashi to me a suna ne sai aka ce kandon baka kada dai a yarda da abin da manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce al'ainu haqqun mai ta gaskiya ce al'ainu rubbama tudkhilu al-insana al-qabra wal ba'ir al-qidra manzon Allah ya ce da yawa mai ta na shigar da mutum kabari tana shigar da raƙumi tukunya ko jama'a suna tare sahabbai raƙumi ya wuce da mai shi sai ma ya cikinsu ya ce kuna cin naman raƙumi na wannan naman raƙumi ce ga raƙumin da ina iya sa yanzu ya mutu ku ci nama suka ce to ci da mu kawai ko sai ya mai tan sai ga raƙumi na shiru shiru an ka yanke an ka jewa tukunya an ka dai an ka ci nama to abin da tunda da Allah ka yi abin da a shirka ka ɗauka mutum ka yi ko ko mai ta ka yi amma in dai ka san Allah ka yi wannan kawai sababi da min al-asbab imaninka lahiya lau yake ba maita ta kashe shi ba Allah ya kashe shi da maita Allah ya kashe shi da maita to in ka tsaya kusa kusa maita ta kashe shi amma in ka wuce ga hakika Allah ya kashe shi da maitan maye abun duk sauki gare shi kawai dai rashin fahimta ne da yawa maita ka shigar da mutum kabari da yawa maita ka shigar da raƙumi tukunya a dahi a can ومن نظر إلى شخص أو إلى شيء تكاغا شيخ رضي الله تعالى عنه غا حديثي da ɗaɗɗe kuma ga ana aiki da shi to amma ya abin yake shehu zai mana bayani na isa cewa ku ansa ga da abin yake wanda yake shi ne hijabi gare ga baki ɗaya ya ce duk wanda ya kalli mutum ko ya kalli wani abu nazarata ainin kallo irin na maita to falyubarik fihi ya sa albarka ciki shine asalin masha Allah ta sakwata musamman sarkin musulmi mutanen suna da kurkura wasu abubuwa ne ice ne akwai asararu cikin itace na ban mamakin gasken gaske akwai wani ice in ka kurkura shi ga bakinka duk abin da ka faɗi zai tabbata kuma Allah ka tabbatar da shi ba wai ka zamo ni wai dodo ko wani gunki ba Allah shi zai tabbatar da duk abin da ka faɗi kuma kurkura ce in yanzu mai kurkura ya ce mutuwa za ka yi wallahi mutuwa za ka sai da wani iko na Allah in ya ce ciyacewa za ka yi wallahi ciyacewa za ka yi Allahumma sai in kana da shiri akwai maganin makaru irin wannan shi kuma daban yake to in kana da shi to ba zai kama ka ba to kuma kai in kana da shi duk kun zama mayu da kai da shi yana gaya maka magana irin wannan za ka maimai da irinta cikin ku duk wanda ya hirzi to shi zai tsira da yawa mutum ya ce kai kaza ne ce kai ko kaza ne kuma duk su kashe kansu da kansu kuma Allah ne hoka yi ba su ba amma Allah ya sanya wannan ciki kamar magana in kana jin yunwa me za ka bida to me za ka yi koshi za ka yi to to haƙar da kai a in ana yunwa ana cin tuwon ninkin ba ninki ba koshi ba da haka Allah shi ya sa koshi cikin cin tuwo kamar in ka ji kishin ruwa me za ka biɗa ruwa in ka sha ruwa sai ka ji ka baje kishirwa to ruwa haƙwar da kai daga barin kishirwa a'a Allah ya sa ƙoshi cikin ruwa da yawa za a sha ruwan ba ƙoshi in ciwon shan ruwa kawo mutum sai ya shanye tulu goma bai baje kishirwa ba sai dai ya tsare su to don haka shi wannan abun Allah ne ka sa shi a cikin wannan abu to banda ba kurkura akwai wanda adda halshe baki duk wanda ka ga baki ga halshe ne na halitta to kakka yadda ya gaya maka maganar banza shi kan shi bai san haɗari ba da cikin halitta duk mai halshe baki to maye ne ko bai san mai ta ba duk abin da ya haɗi na mugun abu Allah na tabbatar da shi kuma nan Allah shi ya san me ya hikima wace irin azaba zai mishi daidai da wannan bala'in da yake cikin al'umma amma dukkansu kuma akwai su da yawa da halin mutum da bakin halshe to kakka yadda ya maka bakan magana to makarin wannan shine sai ka ce masha Allah ko ka ce barakallah an ce konan asalin mutanen guso idan kana kiwon sa ya kasaita ko doki ya kasaita to in ka dawo gida matarka ta ce aiko ya ya shigo ya tafi wurin dokin can ko wurin san can to ka tabbatar da ganin shi ɗaya da zai yi to ajali ne yanzu mala'ikan mutuwa ne wani ma da an ce maka ya ya ta wurin dokin ko bai taba shi ba sai mutum ya balle dokin ya tafiya ta dan ya san mutuwa zai yi wahala ji a kai daji in shanuwa ce sai ya yanke ayin rarraba ko da bai magana ba idon shi kawai akwai wani abu da ka hita daga cikin ido yanzu ana iya gano tun ga corona ba mai iya ganin ta babu gas din za a sa da corona amma ga ta da mai corona ya zo ya gaisa da mutum guda ta shahi mutum uku ga baki ɗaya magana ɗai balle kuma ya magana abin da kai tuwa ga baki ne ya kai gare ka bala'i ne gare to haka irin wannan abun ga ido abu na hita Allah ɗaya ya sanya da yake to in na alheri ne alkhairi ne in na sharri ne na sharri ne daga ido zai hita in ya sadu da abun da aka nuhi da wannan to mutuwa ce ka hituwa ga ido haka nan ga bakin mutum ba sai ya hurta ba to maganin wannan in ka ga abu ya burge ka ce masha Allah ko ce barakallahu fi in baka ce ba abun nan da ya hito ga idonka yana iya cutar da wannan abu ko da ko kai ba mai bane shine asalin sakwata a ce masha Allah masha Allah masha Allah to masha Allah wannan shine makarin maitar da an gare su wata mata gado ce daga irin waɗannan abubuwa saboda an biyo lokacin da ake yaƙi yaƙi na addinin musulunci da kuma yaƙi na ƙabilanci dole mutane su tattali kansu in ba haka ba a zo a halaka su to shehu ya ce radiyallahu ta'ala anhu don mutumin da ya kalli wani abu kallo na ban mamaki da burgewa da jin abun nan kama ko baka ji daɗi ba ko kuma dai wani abu to fal yubarak fi ya ce barakallahu fi to cewa barakallahu dinnan ya kare wancan maitan Allahumma ya kula ce Allahumma barik fi ce Allahumma barik fi to an kare wannan sharri aw takallama fi bi kalimati ijabin ko koye wata magana ta ban mamaki an burge shi ya kula ce Allahumma barik fi Allah kai albarka cikin wannan abu in ba haka ba izan la tadurru al idan yace haka nan to maitar da attare da shi ba ta cuta ta in ba haka ba ko to ya halaka abun nan in ya kalle shi kallon burgewa ko ya mamaki mamakin burgewa bai ce Allah barik fihi ba to zai cutu saboda guban nan da ke hitowa daga ido ko ta hito daga baki wal ainu allati tadurru hiya an yanzura bi aini al-ijab wa lam yubarik fi shehu yace maitar da ka cuta ta ido shine mutum ya kalli abu kallo na burgewa da ban mamaki bai sa albarka Allah ciki ba to in baka ce Allah ya albarka ba to ka cuci abun nan aw ya takallam kalimata ijabi wa lam yubarik fi ko koyi wata magana magana ta nuna an burge shi bai ce Allah mubarak fihi ba to abun nan zai cutu amma ma yaqulun nasu inna fi ba'd nufus nufusan shirira taqdiru an tadurra fadhalika la asla lahu amma abinda mutane ka cewa cikin sashen wasu mutane suna da rayuka na sharri wanda yake suna iya cutarka shehu ya ce wannan bai da wani asali a cewa yau mutum ya ta ya sawo maita ko ya ta yana rawan maita ko wani abu ya ce wannan bai da asali innamal ainu ربما تصدر من كل إنسان ومن كل لسان ومن كل عين ita maita mai kashewa da yawa tana zuwa daga mutumi daga kowane irin mutum daga kowane irin halshe daga kowane irin ido ana iya aimaita bai da annan lazina ya hafu na zalika wa ya taƙidunahu rubama ya rauna zararar li zalika ya ce sai dai waɗanda ka tsoron maita ga wani mutum ko wata mace kuma suna itikadin wannan maye ne ko wannan mai tace to yana yiwuwa kuma cuta ta zo musu ga wannan ana inda zanni abdi fale zumbi khairan haka hadisi ya ce ni ina nan inda bawa na ya zata in kai zaton wani maye ne zai kashe ka sai Allah ya kashe ka kai ga ganin ka shi ya kashe ka in kai tsammanin wani maye ne za a yi kaza sai a yi kaza din amma Allah ne ka yi ba shi ba shehu na cewa lawai ta kalar insanu fi hajarin la nafa'ahu da mutum zai yi tiƙadi ga dutse to dutsen nan ko zai amfane shi saboda Allah ka amfani ba dutse ba sai ya sa amfanin ciki aya ko wata kabila nan Najeriya idan mutum ya mutu namiji ko mace za a ɗauki lokaci ana tsaye-tsaye in an zo za a kama kiɗin tsahi za a kama kiɗin tsahi gawa za ta tashi da ƙafafunta ta kai kanta kabari kaga ba gawa ba ce in an mutu an mutu amma saboda itikadin su in suka yi wannan abun gawan nan za ta tashi ta ce ta kai kanta kabari ta shiga ta gyara a ruhi amma haga ai ba ta zuwa kasuwa ba ta koma haɗaki ta ɗauko abu da ta manci ba ta zuwa ta kai wasu kaya kabarin nan dai za ta dan shi da itikadin su law itakada al-insanu fi hajarin la nafa'ahu inji shehu ya kawo shi wurin fasar ana inda zanni abdi falazun bi khairan duk yadda ka zaci Allah to haka Allah yake da haka in ka zaci wani maye ne to fa maye ne kuma in ka matsa gare shi zai halaka ka amma wannan ka sani kai ku ya shahi imaninka dole kai imani la nafi'a wa la dara illa Allah tabaraka wa ta'ala ba mai amfani ba mai cuta sai Allah in har maye ya kama ka to ko mayen bai duniya wannan lokacin da ka mutu wallahi ba ka ƙara ko ƙiƙa guda mutuwa za ka yi to Allah ya sa a ce shi ne saboda shi ko Allah ya mishi azaban nuhin sharri gare ka na'am shehu Allah ya saka mai da alkhairi irin waɗanga abubuwa inda ba dan bayanin shi ba to ba ka iya hidda kanka kai gare shi tun abu ne wanda yake gashi kanshi ake rayuwa kuma kuskure ne kuma kanshi ake ba wanda zai iya ce maka ba haka ba ya ce da yawa zai cutu saboda itikadin da ya yi ba don wai shi ada cutar ba wa zalika dararu innama ja'a min jihatil khawf to wannan cutar da cutuwa da kai ya zo maka ta wajen tsoron wani Allah da kai da Allah ka ji tsoro sai Allah ya kare ka daga wannan sharri to amma tun da kai matsoraci ne to tsoron nan shi Allah zai hukunta ka da shi zai kawo misali ce misalu law dana khashabatan al-ardi misali da za mu zo mu kahi wani icce bisa ƙasa ya kahu wa hawal insan an yamshi alaiha yamshi alaiha wa la yasqutu li'annahu la yakhafu bayan an kahi iccen nan sai mutum ko kuma an aje shi kawai mace a aje gungume haka bisa ƙasa sai a ce zo ka taka ka wuce saboda ka tabbatar da ya tsaya za ka zo ka wuce da takama ko da gudu ba abin da zai same ka ba za ka faɗi ba ya ce in haji ya ce bisa ƙasa ko mutum ya nuhin tahiya sama za a ga ya kama tahiya sama kuma ba zai faɗi ba me yasa li'annahu la yakhafu saboda bai tsoro saboda itiqadin shi abun nan kafe yake zai tahi ko ba zai faɗi ba kuma sai Allah ya mishi haka nan walau rufi'at fil hawa'i wa arada an yamshi alaiha wa hiya ba'idatu min al-ardi yasqutu amma da za a ɗaga iccen nan sama ga sarari ya zama yana da nisa da ƙasa a ce mutum ya zo ya tahiya sama ka kamar misali a ce ga wani icce ya reshe ne ya miƙu haka ya tahi sai a ce ka zo ka taka reshe daga wannan icce zuwa wancan wuri mutum sai gana tagalliya yana tagalliya ƙarshen ta sai ya hwaɗo saboda tsoron hwaɗowar ya kai to sai ku ya hwaɗi ka duba wurin tirenin na nysc ana sa su irin waɗannan su hawan igiya su hawan reshen ice su abin da kaka hangen bai yiwuwa saboda tirenin dan nysc ba a cika shekara sai yana iya zuwa ya hau igiya ba ma ice ba ya hau igiya daga nan zuwa nan ya kama tahiya lahiya lau daga nan zuwa can me yasa saboda tirenin din shi yasa la ya khafu an yasquda bai jin tsoron ya faɗi haka abin da yake bai tsallakuwa saboda tirenin a cire mai tsoron da ya shigo kawai kalalam kalalam sai ya haye saboda an cire wannan tsoron ya ce in an daga iccen nan aka sa shi cikin sarari mutum ya so ya tafiya a kai ga tako ta yi nisa da ƙasa la ya in ya hau sai haga ya faɗo me yasa li'annahu ya khafu da yana jin tsoro inna ma asqatahu al-khawf tsoron nan da yake ji shi ya kayar da shi ba wai dan dole ba ne sai ya faɗi shi wanda ya biya wuce dan saboda ya yi training ai ba wani abu ya hika ba gaban ku guda ko na ku guda a ina sirrin yake wurin zuciya zuciya ce ta yarda da cewa ba zai faɗi ba ana inda zanni abdi ga zato ne shi Allah ba zai bari ya faɗi ba shi kenan ku sai Allah hana shi ya faɗi shi ko wannan yana zaton Allah zai bari ya faɗi sai Allah ya bar shi ya faɗi to mi an da Allah cikin mi abba na Allah ba كذلك هذا الذي يقال إنه يوجد إنسان يمص الدم لا تجد من يشكو هذا إلا النساء والصبيان لضعف إيمانهم haka ana samun wani sai a ce yana shan jini wani yana shan jinin mutane da kun gaisa da ya sai jininka sai ka mutu ya ce ba ka samun masu koken irin wannan sai mata da yara kaji ana maganan maye mai canya mutane ko manya wata da ta shigo gidan buki kawai sai a kama ihu wai wai manya ce ta canye su wagga ta faɗi nan wagga ta faɗi nan wata kuma ta samu boye Allah ba manya ba ce ba ta makure ta sai ta ba ta kurwarta kuma ita tsakani da Allah ba manya ba ce da yawon za a zo ga an ce mishi maye a yi ta bugu ne har ya mutu kuma tsakani da Allah ba maye ba ne tsakani da Allah ba maye ba ne wani kuma ba mayan ba ne amma in ya ga bala'i an ka ce sai ya tsallaka sai ya tsallaka kuma zindir kuma in ya tsallaka ka ji wani iko na Allah sai Allah ya ba mara lahiya lahiya ba ya tabbata maye kenan ba ya tabbata maye kenan alhali kuma kawai da shi da su duk Allah ya musu ne abin da suke bukata la ilaha illallah ba mai yi sai Allah ba mai kashewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah in kawai kai naka zato to Allah sai ya bi ka da shi ana inda zanni abdi falazun bi khairan ni in ji Allah ina nan inda bawa na ya zace ni bawa na ya yi man zaton alkhairi wanda ka zaton alkhairi to alkhairi zai samu wanda ka zaton sharri sharri zai samu amma da alkhairi da sharri duk daga hannun Allah yake shehu ya ce mata suka koken wanda aka suna shan jinin mutane kuma wannan ya faru ne lidu'uf imanihim saboda raunin imaninsu ya taqiduna anna zalika yadurru wa yakhafuna minhu fayaruna zalika suna itikadin cewa wannan da aka ce ana shan jini wai yana iya cutatawa yana iya cutatawa to ka ɗauki wani ka iya wani abu alkhairi ko sharri shirka ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa ya gafiru ma dun zalika liman yasha duk abin da Allah zai gafarta yana gafartawa ban da shirka to haka shirka duk cikin ta aka ta rayuwa ba a sani ba ko sana'a ka doka ita ɗaya ka baka ka zan mushriki noma in ka ce kasa magani kasa taki ka tsare ka ɗauki cewa wannan shi zai baka ka zan mushriki ko corona in ka ɗauka ɗaukan mataki da shan magani da kaucewa shi ka baka lahiya shi ka baka rai ka zama mushriki kuma Allah bai ji gafarta maka ba sai in ka tuba dole mu ban mu Allah ma'anar la ilaha illallah babu mai cuta mai sa cuta sai Allah ba mai amfani sai Allah ba mai kashewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah ba mai bayarwa sai Allah ba mai hanawa sai Allah babu komi matabbaci in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala fayarauna zalika to wannan zaton da itikadin su sai su ga wannan abun da ke cikin zuciyarsu to shehu kuma zai magana wani nau'i wanda aka cutar da mutane saboda shi in mun ce cutar wanda mutane mun daga magana kuma shari'a ba haƙiƙa ba waljinnu ya ce aljannu rubbama tastatur bil insan da yawa tana ɓoyewa ga mutum ta ɓoye cikin mutum ta durru bil insan ta cutar da mutum bi wasiɗata insanin da wasiɗa wani mutum akwai aljannu waɗanda suna da nasu buƙatoci idan dai har za ka yi masu waɗannan su ku za su zamo khadimanka za su yi maka duk abin da kake so to amma bukatocin nan nasu galiban ba na alkhairi ba ne ko ya ce ka bashi jini na baka akuya ko bakin bunsuru ko kuma a zo a ce kada ka koma sallah ko kuma cikin sallolin nan guda biyar in kana so mu zama hadimanka to kakka koma sallah iri kaza akwai ma wanda suka sa zai yi sallar amma sai dai ya aza hannu ne ya yi sujada bisa hannu ba bisa ƙasa ba akwai wanda za su sa ya yi amfani da 'ya'ya ne akwai wanda za a sa ya yi amfani da uwa tai ya tara da ita akwai wanda za a sa ga yanan dai abubuwa na saɓon Allah iri iri shine in an zo mai iya magana da jinnu sai su ce to mu haka za aka ba mu idan za ka ba mu to za mu rabu da shi in ko ba za ka ba mu ba ba za mu rabu da shi ba mu ce ga wanda ba mu to irin waɗannan gaskiya ne aljani na iya shiga cikin mutum kuma ya zama hadimin shi ya ta cikin wani ya cutatar da shi kuma wani ban mamaki da ban haushi har abinci sukan ba mara lafiya a zo a shiga cikin mace a hana ta cin abinci kuma ga tana walƙiya tana sheƙin jiki abinda sukan ba su madara da kwai shi aljani zai bayar amma ka ganta ta yi sati ko wata bata ci bata sha ba ko bata rame ba sai can in wani ya zo ana magana sai ka yi sun ce kwai muka bata da madara kuma haka ɗin ne kuma ban mamaki har akan samu madarar da kwai cikin ɗakinta ko wurinta da haka dai abinda abba a gane ba ka yadda da Allah ka yi ka huta amma inda shirka take ka ɗauki wani ka yi ba Allah ba tunda aljannin nan bawa ne na Allah Allah ya ba shi iko to kana hana Allah ya ba bawa na iko ba ka iya hana da haka ka nemi tsari ga Allah ba ga shi aljannin ba ko da ya ce mu kaza suke ba mu idan za ka ba mu za mu rabi da shi to kakka ba su a'a koma ga Allah shi Allah da ya sallada su yana iya jaye su ba tare da an yi shirka ba to amma saboda mutum ɗan adam dukan mun taru cikin son rai da kuma jahilci na Allah sai haga cewa shi ya ɓace ya ɓatar kuma ya ɓatar da wasu madadin a zo a koma ga Allah duk sai a koma ga 'yan bori a koma ga bokaye a koma ga miyagun malamai a rabu da Allah shi ko shi ɗan bukata ce ta biya don ya riga ya yi ma Allah rantsuwa mafi yawan musa ya kai su wutar jahannama to abun da bai so ran tashin kiyama Allah ce to ga ka makarecin banza dibo waɗanda duk aljanna sun kai shine manzo Allah alaihi salam yace da duk mun ka saba ma Allah to mu istighfari da duk mun ka saba ma Allah mu istighfari har mu mutu muna musulmi mu shiga aljanna shedan ya shiga wuta Allah ya taimake mu da haka nan a sani dai mutum akwai masu amfani da aljannu kuma shi aljani Allah ya ba shi ikon da bai baka ba kai dan adam amma duka iko ne na Allah dan ya jarrabe mu Allah na jarraba mu da alkhairi yana jarraba mu da sharri da yawa aljani na shiga cikin mutum ya cuci wani mutum ta wasiɗa wani mutum wanda zai turo shi ya ƙuri insanu asabani fulani sai mutum ya ce wane ne ya same ni da musiba wane ne ya mani makaru wane ne ya man sihiri wane ne ya jefe ni wa bil haqiqati inna ma asabahu jinni yace amma ga haƙiƙa ba mutum bane aljani ne ka cutatar da shi kuma kaga ba a ganewa ko yanzu yawanci abubuwan da ke faruwa zaka iske wasu malamai na gaskiya zaka zo kana koken an maka makaru kaza amma za su yi maka maganin iska saboda sun san ba wai addu'a ba ce iska ne aka turo shi ka wahal da kai to da an maka maganin iska sai ya ka samu lafiya kuwa kuma akwai wanda yake ana ai hitowa da shi kamar masu riƙiya kaga masu riƙiya na gaskiyar su ma akwai 'yan iska akwai wata wadda ta wahal da mijinta wurin riƙiya rannan da ya ba ta ta ce malam ta ce alhaji ya ce ta ce da mu marasa lahiya na iska da masu yi mana riƙiya duk yan iska muke ya ce eh ta ce wallahi da yan iska muke ta ce ya ce mi ta ce duk ƙarya muka yi mu marasa lahiya ƙarya muka yi su masu mana riƙiya yawancin su ƙarya suka yi wallahi babu wani ciwo tare da mu su kun babu wani magani da sun ka sani illa dai kawai Allah da ya sa haka za a yi wannan rayuwa ah to ai shi yasa zaka iske mutum ya zo mace hadda in mai kyau ce matan mawadaci da an zo ta fara magana aljani gare ta sai kawai mai bikiya ce to gaskiya ba ya son haske shi aljanin kuma ba ya son taron mutane sai a hita sai a kashe wuta faɗa ma abin da za a yi wai hidda aljani za ko ku shigar da aljani Allah ɗaya san me za a yi mata an kori kowa an kashe wuta saboda aljanin bai son mutane bai son iska sokoto an yi wani irin haka nan aka ce to malamin na hoga shi gashi ba yadda ba sai ita hajji da kanta ce mai gida mai gida ya ce um maganar rashin lahiya ta ce in ya ce wallahi ba da gaske bane ba da gaske ce wallahi ba da gaske bane shi ko malam da kaka turowa ba da gaske bane don Allah kaka ko turo man shi ya ce ba a son shegantaka hudun malami na Allah kaza kaza ta ce to Allah ya kai mu lokaci kaza ce mai ban da lahiya ya zo bayan minti kaza don Allah kunna wuta ka shigo sai sun ka ɓoye 'yan agaji cikin ɗakin aka ce ba ta da lahiya malam ya zo lalle aljini ya hauta shi ke ne ya ce to za a yi aiki dama an san ƙa'ida an ka hita ya kashe wuta bayan mintuna ko da an hakuna sai gashi haihuwa uwa ta yi ya ta san mata zai unhan da ita ce to ka ga ruƙiyar da ya kai bari da duk ya shigo sai ne ya kai da ni wal iyazu billahi da haka nan masu ruƙiya ku ji tsoron Allah na ƙarya suna ɓata muku mutunci ko na gaskiya ɗin mun yadda ruƙiya gaskiya ce ta gaskiya kuma aljani gaskiya ne inda aljanin ya shiga amma dai akwai wasu abubuwa da ke shiga wanda yake ya kamata a ji tsoron Allah kuma kai malami na Allah a ce za ka yi ruƙiya Allah hore maka hatta jinnu suna jin maganarka amma ka zo kuma kana abin da yake ba shi ne ba Allah ubangiji ya ba mu lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dan ma kawo ƙarshen tafsirin mu na yau litinin 18 ga watan Ramadan alhamdulillah Allah ya amfani mu da abin da muka ji Allah ya biya bukatun mu na duniya da lafira Allah ya sauke mu na dukkan abin da ya tsananta Allah ya ba mu albarka alqur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya mu ciwon da ake yantawa cikin sa domin albarkar manzon Allah da shehu Fatiha da salatul Fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين